الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه قضى أن الصراع بين الحق والباطل أبدي سرمدي فقال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال في موضع آخر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الصراع بين الحق والباطل أبدي أزلي سرمدي من لدن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس لعنه الله إلى قيام الساعة لذا استخدم الله سبحانه وتعالى أسلوب المضارعة عندما ذكر إنفاق الكفار في سبيل صد العباد عن دين الله قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون ولم يقل أنفقوا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى كتب لهذه الأمة الخيرية ووصفها بها لقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولعن اليهود وطردهم من رحمته وحط عليهم سخطه لتفريطهم في هذه الشعيرة فقال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أيدي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وسوى الله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه مداد العلماء بدماء الشهداء فقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وحضر أبو سعيد القدري رضي الله عنه مرة صلاة العيد وكان الوالي مروان فقام فخطب قبل الصلاة فقام رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال لقد ترك ما هنالك ثم قال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذكر عليه الصلاة والسلام أن تفريط الأمة في شعيرة الأمر بالمعروف يجلب لها سخط الله تبارك وتعالى وعدم إجابة الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسخط عليكم أو كما قال ثم يدعوه خياركم فلا يستجاب لكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara a cikin daɗaɗɗen iliminsa subhanahu wa ta'ala cewar gwagwarmaya da kokawa tsakanin ƙarya da gaskiya wato abu ne da ba zai katse ba matuƙar da sauran halittu 'yan adam a doron ƙasa to dole ba za a daina ko kawa ba tsakanin ƙarya da gaskiya tun abu na farko da ya faru tsakanin babanmu annabi adam sallam ta faɗi cewar kaza ba shi da kyau to irin wannan ne masu wa'azi da mutanen kirki da duk wanda ya gani da wanda yake da iko domin wannan aiki ne da Allah maɗaukakin sarki bai ware wasu daga cikin musulmai ya ɗora musu ba kamar yadda zai zo a cikin hadithi na Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku Nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce duk malamin da ya gani ba a malami a wajen umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna shine wanda ya gani kuma yake da ilimin wannan abin yake da ikon gusarwa mutum ba zai ga abu ba ya ki yayi komai akai sai ya koma ya je ya samu malami ko ya je ya samu wani daban bayan yana da dama yayi magana bayan yana da dama yayi inkari bayan yana da iko akan ya hana wannan abun amma da yawan mutanen mu sai kaga ba sa yi sai ya je ya ce wa malami ya ga kaza ko ya je ya faɗa wani ya ga kaza bayan yana da damar ya zai ɗage wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu wannan al'umma ta mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshen zamani Allah madaukakin sarki ya mata baiwar khairiyya wato Allah ya tsame mu daga barin sauran al'ummomi ya sa mun fi sauran alkhairi gabaki daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe idan aka zo jerin zamani da kwanaki amma kuma mu ne na farko ranar tashin alkiyama wata ran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi annabi sai yake ce musu inni da arju an takunu thulutha ahli janna ina fatan ku kasance ɗaya bisa ukun yan aljanna sabai suka yi kabara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan ku kasance biyu bisa uku a rabi na yan aljanna nisu sabai suka yi kabbara na sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ina fatan ku kasance biyu bisa uku na yan aljanna shi yasa ya sake zuwa cikin wani hadisi ingantacce yan aljanna za su kasance sahu 120 80 daga cikin wannan al'umma ta mu take Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa muna daga cikin ahlullahi wa khassatuhu waɗanda za su samu aljanna Allah ya tsayar da mu daga wuta to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bata samu wannan matsayin haka kawai ba saboda ta samu ne da khairiyya wani abu suka yi ko wani abu Allah madaukakin sarki ya san za su yi a iliminsa subhanahu wa ta'ala domin tun kafin mai aiki ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani shi ya sa ya fifita al'ummarmu ya fifita mu a barin sauran al'ummomi wai ababe da yawa da ya gusar da tunaninsu a barin riskarsu Allah madaukakin sarki ya datar da al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai da zuciyar riwaya irin ranar juma'a yahudawa suka zabi asabar nasara suka zabi lahadi mu kuma aka bar mana juma'a kuma ita ce shugaba a barin sauran kwanaki ta fi sauran kwanaki daraja to akwai irin waɗannan hadisai masu tarin yawa da suke nuna cewar Allah madaukakin sarki ya fifita mu a barin sauran mutane Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ɗaukaka manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to me al'umma ta yi ta samu wannan darajar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance zababbu ko al'umma mafi alkhairi mafi daraja da aka fitar aka tsame a barin sauran mutane subhanahu wata'ala ya ce haka kawai kuka samu wannan a'a ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mummuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta taba haduwa akan wani mummunan abu yazo cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajtami'u ummati ala dalala duk da masu hadithi suna cewa akwai rauni a cikin isnadin amma malamai suka ce abinda hadithin ya kunsa maganar haka take wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta taba haduwa akan bata ba malamai duka su haɗu su bada fatawa da take kuskure ko kuma son zuciya ba dai a cikin al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma an samu cikin malaman yahudawa wasu sun yi haka an samu cikin malaman nasara sun haɗu akan wasu matsaloli waɗanda suke ƙarya ke duka sun haɗu sun bi amma cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo cikin gari duk malamai su bada fatawa kowa ya kuskure ko kuma kowa ya bi son zuciya wannan ba dai a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba a taba samu ba kuma ba za a samu ba a tsawon tarihin ta to Allah madaukakin sarki yace mun tsame ku mun sanya ku mabiya alkhairi a barin sauran al'ummomi domin ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mummuna yace wa tu'minuna billahi kuna ban gaskiya dangane da Allah subhanahu wataala kuna imani da shi Allah subhanahu wataala ya tsine wa al'ummata yahudawa domin sun bar wannan umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi gabanin zuwan ayar yake cewar zaka ga ɗaya daga cikin su ya aikata abin da ba daidai ba malami daga cikin su ko wanda ya sani ko wanda ya gani zai mai nasiha ba ba zai ba wani abin da kai baka kyautata ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan baya hana shi an yakuna qa'idahu wa akilahu wa sharibahu zai zauna da shi zai ci abinci tare da shi za su yi hira za su yi komai kamar ba shi ne yake mai wa'azi da zuwa to wannan sai ya zamanto a matsayin laifi a cikinsu walla maɗaukakin sarki ya haɗa su gabaki ɗaya tsine musu domin ba sa hana junansu abinda suka aikata na kuskure kuma ba sa umartan juna akan aikata abin da yake kyakkyawa yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila Allah an ci an tsinewa waɗanda suka kafirta an kore su a barin samun rahama ta Allah madaukakin sarki alladina kafaru min bani isra'il waɗannan da suka kafirta daga cikin banu isra'ila ƴaƴan annabi yaqub ko da waɗanda suka biyo baya je kaluke ala lisani dawud abisha abisa harshen annabi dawud domin yana daga cikin wannan al'ummar wa isa ibn maryam kuma an tsine musu abisa harshen annabi isa dan maryam me yasa suka samu wannan sakamako daga Allah madaukakin sarki ce zalika bima asaw wannan ya bayu ne ta dalilin abinda suke aikatawa na tawaye ga Allah madaukakin sarki da sabo wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ketare iyaka wannan duka sauran al'ummomi suna yi subhanahu wata'ala sai ya faɗi mafi girman laifin su yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna a barin munkari da suka aikata labi sama kanu yaf'alun subhanahu wata'ala yace tirda abinda suka zan suna aikatawa dole dan adam zai aikata laifi ko wasu daga cikin mutane za su yi laifi abinda ba a so shine waɗanda suka san wannan abin laifi ne su ja baki su yi shiru Allah madaukakin sarki kamar yadda malaman tafsiri suka ambata ya daidaita tsakanin jinin waɗanda suka fita jihadi domin kare addinin Allah madaukakin sarki da tawada ta malamai wato abin rubutun su shi yana nan yana rubutu ko yana wallafa littafi ko yana karantarwa wani yana can yana jihadi amma Allah madaukakin sarki ya hada su domin aikin da suke duk ɗaya ne shi ma rubutun da yake yana karantar da mutane ne addini na Allah madaukakin sarki wancan da ya fita ya karka farai shi ma ya tafi kare addinin Allah madaukakin sarki ne duka aiki ɗaya suke yi subhanahu wataala ya faɗa yace wa man kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dacewa ga mu'minai su fita yaki gaba ɗaya yace falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إنا ما دي أنسام daga cikin kowane gungu kowace tawaga kowace jama'a daga cikin waɗannan muminan mujahidai an samu ta'ifa wani yanki daga cikinsu sun fita liyatafaqahu fi dini domin su samu fahimta ta addini a inda ake nema waliyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim kuma domin su gargadi jama'a su idan suka dawo gare su domin waɗancan da suka fita jihadi suna da buƙatar ilimi ba da ka ake yi ba suwa za su karantar da su waɗannan almajiran da suka je suka nemo ilimi haka sauran musulmai da ba su samu fita ba suke zaune a gida da mata da suke gida duka suna da buƙatar wannan ilimin waɗannan da suka ware kansu da galibi kullum za ka samu ba su da yawa su ma su ne za su yi wannan aikin la'allahum yahdaruna su gargadi jama'ar su idan suka dawo gare su watakila sa faɗaka watakila sa ankara dangane da sha'ani na Allah maɗaukakin sarki sa tsorata a barin saba mai abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya halarci ya halarci sallah ta idi gwamnan madina a lokacin marwan ibn al-hakam wanda ya zo ya kasance khalifa bayan nan da ya zo a sallar idi an sani ana gabatar da sallah kafin a yi huduba shi yana zuwa sai ya ɗane mimbari ya fara huduba to a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba zai yiwu a bace ba wani daga cikin mutane sai ya tashi kamar yadda riwaya ta nuna cikin muslim sai ya ce as-salatu qabla al-khutba sallah ake yi kafin huduba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaman abubakar umar uthman ali da duk wanda da duk waɗanda suka jagorance mu marwan sai ya ce mai laqad turika ma hunalika an bar wannan abin yanzu hudu ba za mu gabatar kafin sallah ya saba wa sunnar kuma hujjar da ya bayar kamar yadda wasu riwayoyi suka nuna shine yace mutane ba sa zama su saurari hudu ba su bayan sallah shi yasa suke gabatar da hudubar kafin sallah ya magance kuskure da kuskure kenan Abu Sa'id al-Khudri yana kallon su sai yace amma hada yake cewa mutane wannan da kuke gani mutumin nan da ya yi wa marwan inkari na cewar me yasa ya hudu ba gabanin ayi sallah ya ce faƙad ƙaza ma alaihi ya sauke nauyin da yake kai shi domin ya ga abin da ba daidai ba an saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce ba daidai ba ne ya ce ya sauke nauyi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku munkari abin da bai dace ba fal yughayyiruhu bi yadihi ga umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara da hannunsa malamai suka ce in zai iya shugaba ne ko uba ko mai gida ko wasu dai da suke karkashin sa shi da hannunsa zai gyara yace fa illam yastati idan bai iya gyarawa da hannu ba fal wa illam yastati fa bi lisanihi to ya canza abin da harshen sa yayi nasiha abin da kuka yi ba ku kyauta ba abin da kai baka kyauta ba abinda suka yi ba su kyauta ba duka a faɗa su ji ko a fili ko a ɓoye gwargwadon yadda maslaha ta nuna ko gwargwadon girman laifin idan laifi ne da aka yada cikin mutane to a cikin mutane za a zo a ambaci wannan laifin idan laifi ne da wani ya a keɓe a keɓe za a same shi a ware a yi mai nasiha duka wannan daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu amma ambatan sunayen mutane a wajen karatu a wajen wa'azi a cikin huduba wannan ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba sai dai ya ce ma balu aqwam me ya samu wasu mutane suke aikata kaza da kaza da kaza wannan shine abin da ya furin jaye shine kaso mafi soka na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abin da ake so shine a gyara wannan barnar da aka yi ba a ci mutuncin wani ba wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan me ya samu wasu mutane bayan mutanen suna zaune suna tare da shi amma an samu cikin wasu hadithai ya ambaci a wasu mutane waɗanda suke ‘yan kaɗan duka malamai sun yi bayani a ina ne za a ambata a ina ne kuma ba za a ambata to sai yake cewa fa'illam ya fa bi kalbihi idan mutum bai iya canza laifi da hannunsa ba ba shi da shugabanci babu ƙarfi idan bai iya canzawa da harshe bai yi nasiha ya ce fa bi kalbihi ya kyamaci wannan abin a cikin zuciyarsa ya ji wannan ba daidai aka yi ba kuma inda shi ne ba zai yi ba sannan in yana da dama ba zai taɓa bari a yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa walaisa wara zalika min al-imani habbatu khardalin bayan wannan matsayin da ya na uku na gyara yace babu imani koda daidai da kwayar komayya hatsi yace duk wanda bai kyamaci abu a cikin zuciyarsa ba shine mataki na karshe da mutum zai yi duk lokacin da aka aikata laifi mutum zai iya gyarawa da hannu ya gyara in zai iya nasiha yi nasiha in ba zai iya biyun nan ba ya kyamaci abin a zuciyarsa ya ji ba daidai aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum bai aikata ɗaya daga cikin ukun nan ba har na ukun ma ya gagara bai ji kyamar wannan abin ba ya ce to babu wani sauran imani ma tare da shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu bayan Allah abinda za a lura da shi a cikin wannan rayuwar da muke ciki musamman a cikin waɗannan kwanaki namu da wannan zamani da muke ciki za a gagga wa'azi ya yawaita karantarwa ana yi dare da rana sannan masu karantarwa suna da yawa ana iya ƙoƙari amma kuma za a ga laifi kullum kamar ƙaruwa yake domin laifin da girman laifin za ka samu ya fi ƙoƙarin da ake na dakile shi yawa sannan akwai hanyoyin da ya kamata a ce an bi su wajen dakile laifin wasu da yawa ba abi ba shi yasa za ka ga kamar laifin kullum ya fi hauhawa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya shirye da mu yana da kyau mu ba kan mu shawara dangane da wato abin da aka ji an yi shimfiɗa a kai Allah maɗaukakin sarki yana tsine wa al'umma idan ta kasance ana aikata laifi ba ta hanawa to duka mun shaida cewar ana ƙoƙarin hana aikata laifuffuka amma kuma kullum hauhawa suke yi domin kowa ya san laifuffuka da ake yi wa Allah maɗaukakin sarki dangogin laifuffuka zina caca shan giya riba da sauransu wanda ake yi yanzu zaka yi cewa sanninninka wanda aka yi a baya la'alla to me yake faruwa bayan wa'azin da ake yi a yanzu shi ma zaka iya cewa wato kokarin da ake yi kamar ya zarce na baya domin an samu wasu damammaki da kafofi da waɗanda suke yan baya ba su samu ba malami yana zaune zai iya karatu mutum hamsin suna tare da shi amma mutum dubu suna bibiyan karatun zai iya karatun a nan wani lokaci ɗaruruwan dubbai na mutane suna bibiya wanda a baya masu karantarwa ba su samu wannan ba amma duk da haka laifi kuma ba a iya dakatar da shi ba watakila saboda akwai wasu hanyoyi da ya kamata a ce an bi ba abu ba an kama hanya ɗaya ce ta gyara ita ce hanya ta karantarwa da hanya ta wa'azi da faɗakarwa wannan ita ce mafi girma amma akwai sauran hanyoyi wannan hanyar a wannan zamani namu ba za ta isa ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu na ba mu shawara mu koma cikin unguwanninmu da marayanmu da sauran wajajen da muke zaune mu taimaki kawunanmu mu tsara mu karkasa kawunanmu zuwa gida-gida kowa a bashi abin da zai iya domin ganin an ceci wannan al'ummar tamu idan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu ba su aikata ba mu muna da addini da Allah maɗaukakin sarki ya mana kyautarsa sannan muna da addini da akwai tsarin rayuwa a ciki daga farko har ƙarshe musulmi bai kamata ya zauna yana jira ba in ba a yi mai ba yana da damar da zai wannan talaucin da ake fama da shi akwai hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi za mu iya magance shi wallahi ba tare da gwamnati ba za mu iya hana laifi insha Allah duk wannan shine abin da yake da bukata ƙarfi na hukuma ya shigo amma mu ma za mu iya iya kokarin mu domin akwai abubuwan da ba a hana mu ba amma mu ne ba mu yi su ba to yana da kyau mu ba kan mu shawara koma mu kafa kwamitoci a cikin unguwanninmu da sauran wajajen da muke zaune mu samu dattawa da manyan mutane da sauran malamai da waɗanda suke jagorori su jagoranci wannan abin domin su kasance su za su yi wa abin rumfa duk wajen da aka je aka dawo su za su tare wannan abin allah madaukakin sarki ya datar da mu samu kwamitoci kamar kwamiti na da'awa su kasance kamar 'yan hizba a cikin anguwa duk abin da suka gani na laifi ba za su bari ba za su faɗa masallatai su dinga zuba ido me ake yi a ciki wace irin karantarwa ake yin aka sabawa abinda Allah madaukakin sarki ya karantar su ja hankalin masu yi idan ba su yi ba su kai shi kara wajen kungiyarsa idan bai yi ba su je su kai kara masarauta Allah madaukakin sarki ya datar da mu domin galibi mu a al'ada irin tamu da ɗabi'a da wani abu da muke kira kawaici sai kaga mutum yana aikata laifi za a koma gefe ana ta magana kowa ya san laifi ne shi ma ya san laifi ne amma ba za a iya zuwa a fuskance shi a faɗa mai ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa surutun da zamu ta yi a gefe kuma ba zai magance wannan abin ba domin wani lokaci mutum baya sanin yana aikata laifin makaho baya san ana kallon shi kamar da suke faɗa sai an zungure shi wani kuma ya san laifin yake kuma dan adam haka yake dama an samar da dokan ne saboda haka domin an kararwa da faɗakarwa to kaga mun samar da wasu ababe da suka yi kama da kwamitoci na ilimi a duba waɗanda ba su a karatu a cikinmu kasawa suka yi me ya faru sakaci ne na iyayen za a iya aka ƙi biya musu a tirsasa sa waɗannan yaran a cikin makaranta domin idan suka lalace za su dawo su lalata muku naku ƴaƴan kuma kuna da haƙƙi akan ƴaƴan nasu su kasance nagari tunda idan suka lalace za su iya shafan naku idan mutum ya dame ku za ku iya ɗaukan mataki akan shi haka duk al'ummomi suke rayuwa mu kadai ne muke irin wannan zaman da ake Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya shirye da mu a zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya dubi yadda suke rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nazarci sahabbansa duk wanda yake da wata baiwa sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da ita wajen ganin ya taimaki addinin Allah kuma kamar wannan abin da ake faɗa haka suka karkasa kawunansu kowa ya ɗauki wani ɓangare da zai taimaki al'umma ya taimaki addini na musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai malamai suna cewa sahun gaba daga cikin su akwai al-khulafa al-arba abubakar da umar uthman ali radiyallahu anhu akwai irin su abdullahi ibn mas'ud irin su abu musa al-ash'ari da sauran manya-manyan sahabbai su mu'adh ibn jabal wannan ba iya malinta suka tsaya ba amma idan ka dawo kana maganar malinta dole ka sanya su a sahu na gaba sun tare wannan layi akwai waɗanda suke masu da'awa shi kuma mai wa'azi ba sharaɗi ba ne sai ya kasance mai tarin ilimi hadithi ɗaya idan mutum ya sani sai je isar da shi ballighu anni walau aya in ya san hadithin ya san fassara ya fahimce shi daidai wajibi ne ma ya isar da shi wannan kana da irin su Mus'ab ibn Umair da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Madina kana da irin su Mu'adh ibn Jabal da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya zama gwamna kuma mai karantarwa a kasar Yaman kamar yadda Abdullah ibn Abbas ne rawaito cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yan kasuwa za su je su nemo su nemi halal sannan su dawo su taimaki al'umma su su taimaki addini akwai irin su Uthman ibn Affan Talha ibn Ubaydillah Zubair ibn Awwam da sauran sahabbai Abdurrahman ibn Auf duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafe su akan abin da suke amma mu duk an dauki nauyin an jiggawa malamai kullun sai a ce akwai aiki akan ku bayan ta tabbata ba za su iya wannan abin ba a yanzu domin yawaitar laifin da kafofi da ake amfani da su wajen isa zuwa ga al'umma wanda sun ninninka waɗanda malaman suke amfani da su wajen isa zuwa ga al'umma so me suke da shi in banda masallatai sai majalisai da wanda ya ga dama ne zai je da sauransu amma waɗanda suke mabarnata suna da hanyoyi waɗanda ba za su girgu ba da suke isa zuwa ga mutane to kaga idan aka zo aka haɗa ƙarfi da ƙarfe kowa idan yi abin da ya dace a nan ne za mu iya hana barna a cikinmu kuma wannan wajibi ne idan ba a yi ba Allah maɗaukakin sarki zai yi wa al'umma uku ba kamar yadda aka ji cikin hadithi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka ba da kansu ga ilimi irin Abu Huraira radiyallahu anhu sannan suka kasance masu zantawa da hadithai bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko irin su Aisha su Ummu Salamata radiyallahu anha daga cikin mata da irin su al-Abadil al-Arba'a su Abdullah ibn Abbas da sauran abokansa waɗanda suke sa'ani waɗanda suke masu kananan shekaru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau akwai komandojin yaki manya irin su Khalid ibn al-Walid al-Miqdad ibn al-Aswad da sauransu wanda su wannan gefen suka tare wa al'umma kun ga sahabbai suna da wannan fikihun na kowa ya zabi ina zai tsaya kowa ya ware wani abu da zai wa da zai wa addinin Allah madaukakin sarki yi wa al'ummarsa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka su kuma sun tara wannan gefen domin waka abu ne da yake da matsayi na musamman a cikin larabawa su ne malamai a yanzu a wannan zamanin namu suna kamanta su da 'yan jarida domin mawaƙi shi yake magana da yawon ƙabila idan kuka samu mawaƙi kamar ƙasa ce ta samu man fetur a yanzu ko a samu zinare ko wani abu domin zai kare su da baiti ɗaya za a iya ɗaga mutum da baiti ɗaya ana iya sauke shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadi waɗannan yana da Hassan ibn Thabit irin su Ka'ab ibn Malik irin su Abdullah ibn Rawaha to haka suka rayu kuma duk wanda ya zo idan ya nuna wata baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ba wannan abin babu cewa wannan yau ya musulunta sabon musulunta ne wannan tare da su aka fara wancan kaza a wanda zai iya abu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sanyawa a gaba Khalid ibn al-Walid sai mu cike da wannan ya zo a fatra tsakanin buɗe garin Makka sulhul Hudaybiyah da buɗe garin Makka daga shekara ta 6 zuwa shekara ta 8 ya zo ya musulunta an annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana daga cikin kwamandoji da suka je buɗe garin maka a shekara ta takwas kuma daga baya ya dawo shine sarkin yakin daular musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam mai lakabi da saifullah to yana da kyau bayan Allah mu kasance muna da wannan fikihun a cikin mu kowa babu wanda bashi da wata baiwa babu wanda bashi da abin da zai iya yi wajen ganin an tara farna a cikin mu alal aqal idan ba ku iya ba a kasar ku a sauran wajaje a cikin unguwannin mu dai mu tare ai kuna da haƙƙi mutum ya zo cikinku ya zo ya zauna yana barna ba tare da an hana shi ba idan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da uku ba tana iya gama mutane ga baki daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya ba mu ikon tsayuwa da wannan sha'ira aiki na addini wajibci na addini na al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar Allah subhanahu wataala ya dauka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma izza al-islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك المؤمنين الموحدين ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وقوموا إلى صلاتكم